أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ta shafi na 192 istiqbaluhu sallallahu alaihi wa sallam li ja'far bin abi talib radiyallahu anhu an abdullah bin ja'far an abihi radiyallahu anhu qala ba'athat quraish amr bin al-as wa umarah bin al-walid بهدية من أبي سفيان إلى نجاشي وقالوا له ونحن عنده قد بعثوا إليك أناسا من سفلتنا وسفهائه فادفعهم إلينا قال لا حتى أسمع كلامهم فبعث إلينا وقال ما تقولون فقلنا آه إن آه إن قومنا يعبدون الأوثان وإن الله عز وجل بعث إلينا رسولا فآمنا به وصدقناه فقال لهم النجاشي عبيدهم لكم قالوا لا قال فلكم عليهم دين قالوا لا قال فخلوا سبيلهم فخرجنا من عنده فقال عمرو بن العاص إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقولون قال إن لم يقولوا في عيسى مثل ما أقول لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار قال فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى فقال ما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم فقلنا هو يقول هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء المبتول قال فأرسل فقال ادعوا فلانا القس وفلان الراهب فأتاه ناس منهم فقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقالوا أنت أعلمنا فما تقول قال أن قال النجاشي فأخذ شيئا من الأرض ثم قال هكذا عيسى ما زاد على ما قال هؤلاء مثل هذا ثم قال لهم أيؤذيكم أحد قالوا نعم فأمر مناديا فنادى من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم ثم قال يكفيكم يكفيكم فقلنا لا فأدعفها فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر بها قلنا له إن صاحبنا قد خرج إلى المدينة وظهر بها وهاجر وقتل الذين كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فزودنا قال نعم فحملنا وزودنا وأدانا ثم قال أخبر صاحبك ما صنعت إليكم وهذا رسولي معك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فقل له يستغفر لي قال جعفر فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنكني فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري أنا بفتح خيبر أفره أو بقدوم جعفر ثم جلس فقال رسول, رسول النجاشي فقال أهو ذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا فقلت نعم قد فعل بنا كذا وحملنا وزودنا ونسرنا وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال قل له يستغفر لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتودع ثم دعا ثلاث مرات اللهم اغفر للجاشي فقال المسلمون آمين قال جعفر فقلت للرسول انطلق فأخبر صاحبك ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ويتبين من هاتين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آنك, آنك كل من زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما وقد كان زيد بن ابنه بالتبني وجعفر بن عمه أبي طالب بمثابة ابنه أيضا لأن والده توفى وهو صغير فأخذه أمه العباس ورباه وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة أب له و ويتلبى كل احتياجاته وكما رأينا فقد تعامل مع اثنين بشفقة الأب ورحمته بأبنائه وقد قسم العلماء التقبيل إلى أقسام متعددة وهي التحية والشفقة والرحمة والشهوة والمودة فكالتقبيل الوالدين خد بن بن حما ابن حما هو تقبيل هو تقبيل من قبيل الرحمة ولقد ابتدى من هاتين الروايتين مدى لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورقة شعوره ولينه إلى قبل جبينهما tarba tarbi ko tarba tarban da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Ja'far dan Abi Talib an samu hadisi daga Abdullahi dan Ja'far daga babansa yake cewa wato Qurayshawa sun aika Amr bin al-As lokacin bai musulunta ba da Umar bin al-Walid sun aika su da kyauta su bi sawun waɗanda suka yi hijira na farko akwai farkon hijira kafin hijira zuwa madina shi yasa mu afirka ɗin ba dama ne farkon hijira da aka yi afirka aka zo yan afirka ba ku ji daɗi ba yan afirka farkon hijira da aka yi ba madina aka fara hijira ba farko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko su to waɗannan da aka aiko sai Qurayshawan maka suka biyo sawo suna so a ba su su su dawo da su shine sai suka aika Amr dan As da Ammar dan Walid da kyauta sarkin maka Abu Sufyan ya aika ma da jashi kyauta cin hanci suka je da suka same shi shi Abdullahi ya ce muna wajen suka zo muka yi sa'a muna nan a wajen shi sai suka ce masa ga kyauta an aiko mutane ce waɗannan mutanen da suka aka suka turo ma wato yana nufin sahabbai wato wawaye ne a can cikin su waɗanda ba su da kima ne da haka mun zo ne kawai wannan kyauta sarki ya ce a kama kuma ka bamu su mu koma da su sai ne sai sarki ya ce a'a ba zan ba ku su ba sai na ji maganar su wato bai yi magana da su ba yanzu na son ya ji me ya kawo su shi ne sai ya aika mana sai aka ce duk mutum aka zo aka tara mu sai ya ce me kuke faɗi me ya labarinku sai muka ce mu labarinmu mutanenmu suna bautan gumaka ne kuma muna nan haka sai Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka yi imani da shi muka gaskata shi shi ne sai na ja shi ya ce musu ya dubu su waɗanda aka aiko wato su su su amru bin al'as kenan sai ya ce musu a to su waɗannan da kuka zo a koma da su bayan ku ne sai suka ce a ba bayan mu bane sai ce a kuna bin su bashi ne yanzu kai ne kai tafiya wani gari a ce an zo an tunda tafi da kai ai kaga dole a tambaya ni bawanka ne ko kuwa bashi ne ko haka kawai shine na ja shi ya musu wannan tambaya suka ce a'a sai sai to shi kenan ku kyale su ku kyale su ya ce sai muka fita muka shiga gari amma sai amur dan asa ya ga abun bai mushi ba sai ya ƙara yi wa sarki magana ya ce amma wannan mutanen da ka gani fa ka san me suke faɗa dangane da annabi isa kuwa wato yana so ya tunzura ce sai yake cewa me suke faɗa a in har suna faɗan wata mummunan magana dangane da annabi isa to to lalle ba za ta ƙara awa ɗaya ba a garin nan wato zan ba ku shi su ku tafi da su sai ya ƙara aika ya ce mu ƙara zuwa wannan aikawa na biyu ya ce sai ya zama ya fi mana wato aikawa na farko da muka zo sai ya ce me annabinku yake faɗi dangane da annabi isa dan maryam radiyallahu anhu shine sai muka ce masa yana gaya mana cewa shi rai ne daga wajen Allah shine ruhullah rai ne Allah ya busa shi shi da kai shi rai ne daga wajen Allah sa'annan shi annabi isa kalmar Allah ne da ya jefa wa nana maryamu budurwa wadda bata taba kusantar wani namiji ba wato Allah ya sa ta haifi annabi isa babu uba sai muka gaya masa haka shine sai ya ce ya ce sai ya aika wa manya-manyan wato malaman coci akwai fada-fada akwai rabirin-rabirin sai ya aika musu ya ce su zo wannan magana ta su ce su ji me ke faruwa sai suka zo sai ya ce ku ji abin da waɗannan ku bai kuke faɗi dangane da annabi isa ɗan maryam sai suka ce to ai kai kafi mu sani in sun faɗi daidai na tunda sun ma magana kai kafi mu sani matsayinsa abin da suka faɗa wato shi zai yi hukunci shine sai na jashi ya fito ya yabi ƙasa ya yabi ƙasa ya ce wallahi matsayin annabi isa a wajenmu ba daɗi ba ƙari kan abin da suka faɗa wato kaga shari bai na bai yi ba abin da suka so su haɗa tsakanin najashi da da musulmin da suna sayi na jafar abin sai ya zama ya bai samu ba sai ya ce musu wato a garin ma da kun shiga akwai wasu masu cutar da ku ne ko suna ce a ku baki ko wani abu suka ce eh akwai sai yasa a yi sanarwa ta ga baki sun zo duk wanda ya cutar da su musu wani abu mara kyau sai ya biya dira abi hudu wato zarama dirhami hudu ya ce musu wannan ya ishe ku suka ce a ya ce sai to da yanzu duk wanda ya muku wani abu ba kyau sai ya biya dirhami takwas ya tsara ninka wannan kuɗi shine suna nan suna rayuwarsu suka zauna lafiya kalau a cikin a habasha ethiopia sai lokacin da suna ethiopia manzala ya hijira daga makka zuwa madina to da labari ya iske su sai suka samu sarki suka ce to ranka daɗe yanzu annabi mu ya hijira ya koma madina kuma yana zauna madina har ma akwai waɗanda muka baka labari wato gaggagangar kafirai da suka har ma an yaƙi da su an kashe su da lokaci an yi yayin yakin badar an yi an kashe su to shi ne sai suka gaya masa haka suka ce amma muna so yanzu daga nan mun tashi maimakon maka ruwa za mu wuce madina abinda muke so da kai ka ba mu guziri ka taimaka mana don mu samu hanya mu kama hanya ya ce a zan muku ya ba su kaya ya ba su guziri ya ba su duk abin da suke bukata ya ba su sai ya ɗauki wani bawansa ya ce ga shi nan zai bi ku har madina zai bi ku har madina wato ya ce kuma ya je shi bawan ya gaya manzo Allah hidiman da ya musu shi injinar jashi ya ce ga manzona dan aika na zai bi ku kuma ni ma na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah wato yana so dan aika ya je ga annabi cewa shi ya musulunta yace na tabbata babu abin bauta da kuma na tabbata shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sako na uku shine in ayakan ya je ya ce manzo Allah ya nema masa gafara Allah to ko haka aka yi suka kama hanya da dan aikan da dan aikan najashi da su suka kama hanya har suka zo Madina to shine fa manzo Allah yana ganin su ya zo ya rungume su ainihin damun mahallin shahid na hadisin da yasa ya kawo kenan manzo Allah da ya zo tarban su sai ya rungume su ya manzo Allah yake cewa shi farin cikin ma ya mar yawa bai san da me zai yi murna ba domin sun zo daidai an gama kuma yakin Khaibara an yi nasara a Khaibara an kori Yahudawan Khaibara manzo Allah yace ni ban san ma wata murna ce zan yi ba da zuwan Jafar zan yi murna ko kuma da bude Khaibara wato murnan ta haɗu mar da yawa sai manzo Allah ya zauna shine sai shi dan manzan manzan najashi dan aikan najashi sai ya tashi sai ya ce ga wannan ga Jafar nan ka tambaye shi me me gidan wato sarkin Nabasha yayi musu na hidima na kula da su da sauransu shine sai Jafar ya ce gaskiya ne ya yi mana kaza ya mana kaza ya mana kaza duk ya kwashe labari ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da zamu taho ya ba mu guziri ya ba mu kaza duk ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce duk wannan shine abin da yayi mana ya ba mu guziri ya taimake mu kuma ya shaida ba ka kai babu abin wasa da gaskiya sai Allah kuma ya ce da kai annabi annabin Allah ne kuma ya ce ka nema masa gafara yana faɗan wannan magana sai annabi sallallahu alaihi ya tashi sai je ya alwala manzo Allah ya alwala sai ya zo yayi addu'a ta uku yana cewa Allah ka ji kannin jashi Allah ka ji kannin jashi Allah ji kannin jashi musulmi na cewa amin to ba manzo Allah ya wannan sai shi Jafar ya cewa shi dan aikan na jashi to kawai yanzu ka shirya ka kama hanya ka je ka bashi labari mai manzo Allah ya yi masa saboda an gama mar komai shi kuma shi yasa zaka ji lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salatul ga'i a kansa malai ce waɗannan ruwayoyi guda biyu yana gaya mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungumi wato sayyidina Zaid dan Harisa da Ja'far dan Abi Dalib kuma kusan matsayin shi sayyidina zaidu dan annabi ne sallallahu alaihi wasallama na tabanni jiya muka karanta ko wato ya dauke shi ya mai da shi da sannan shi kuma jafa dan abi dalib dan babban sa ne wanda yake yana matsayin dan sa ne mafi shira da yana karami da haka shi babban sa abbas ya dauke shi ya rere shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike shi a matsayin uba kuma duk kusan damuwarsa bukatunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda muka gani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su mu'amala ta uba da yadda yake tausayin yayansa to malamai sai suka raba sumbanta zuwa kashi iri-iri akwai sumbanta na gaisuwa akwai sumbanta na tausayi akwai sumbanta na rahama akwai sumbanta na sha'awa akwai sumbanta na ƙauna kowanne irinsa daban to sumbantar da iyaye suke wa 'ya'yansu wannan na tausayi ne na iyaye suna tausaya wa 'ya'yansu ne kuma za mu gane a waɗannan ruwayi guda biyu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tausayi yake tausasawa wato sahabbansa kuma yanda yake ji da su musamman har yake sumbanta goshinsu Allahu akbar eh akwai emergency meeting ko akwai yar uwa da ta rasu a Maiduguri jiya da dare wato yar uwa ce ga shi ciyaman Allah ya mata gafara Allah ya diganta Allah ya sa ta huta اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسيم دخلها وبشرها بالماء والثلج والبرد ونجئها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها وان كانت مسيئه فتجاوز سيئاتها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما سارت اليه akwai wani ba Allah ma na gidanci da aka aiko wanda ya rasu a Jos Allah ya jikan shi Allah ya sa ya huta duk musulmin da suka rasu da wanda muka sani da wanda muka sani ba akwai wannan jadama da ya rasu jiya Allah ya jikan shi Allah ya sa ya huta da wanda muka san su da wanda mu san su ba musulmi Allah musu gafara Allah ya sa su huta Allah ya hada mu da su aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin